العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullah muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da huwa ce wasu rayuwar mu ta sake iso wannan rana yau ashirin da biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haduwa a wannan majalisi na masjidin sunna da ke kan titin sardauna cikin garin azare jihar bauchi inda muke haduwa don ci gaba da jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani da girma gwargwadon hali muna karatu cikin wadda asali da ma'anin qur'an muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wajen faɗin abin da yake shi ne daidai ya ba mu ikon yin aiki da shi muna karatu cikin suratul qaf aya ta goma sha bakwai za mu tashi insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
daga cikin abin da wannan sura take karantarwa an fara da yin raddi ga ƙurashawa da waɗanda suka yi tafi a kan irin matafiyarsu wato na inkarin tashin alkiyama an ambasa musu dalilai na bayyana waɗanda suke tabbatar da cewa allah yana da ƙudura na ta da mutane kuma wannan batu da aka musu gaskiya ne domin sai aka shiga bayani dangane da yanayin da zai kasance wani ɓangare daga cikin abubuwan da za su wakana ko kuma waɗanda su ne shimfiɗa zuwa ga tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ya talakkal mutalakkiya ne an yamini wa an shimali ka'id a yayin da masu haɗuwa suke haɗuwa mala'iku guda biyu suke haɗuwa su ne almalakanin muwakilani bil insa mala'ikun da aka wakkala wato ga mutum kowane mutum yana da mala'iku akwai mal'ana ba tsallake aya an karanta ta ba
suna tsammanin karantawa ne baka yi ba
an fasara ta jiya
wannan ayar da ita ce wadda aka tsaya wadda za a tashi a kanta waccan ayar wadda kan halakar al'insani wa ranar mata wasu musu da yi nafsu a ita ce aka tsaya kai mu wannan da muka tashi in ya talakal mutalakiya ba ita ce ta gaba ba haka ne
akwai littafi ne a hannunka kayi ishara ha kayi ishara akan cewa a tasha shida za a tashi to Allah ta'ala ya ce idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ina ga wannan ayar ita ce wanda za ta shi insha Allah waccan wala qad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid an karanta ta ai har mun yi bayanai ko akayinta yawwa mun kawo abin da ibnu kathir ya faɗa kuma sannan sai muka tarjihin abin da shine aswab
haka ne
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد wato ka ambata yayin da masu haduwa guda biyu su ne mala'iku suke haduwa mala'ikun da aka wakkala ga kowane mutum duk abin da yake aikatawa suna sane wato duk abin da ya aikata suna yin talakkinsa wato za su tsinkayi abin da ya aikata su waɗannan mutalakiya ne masu tsinkaya anil yamini wa anil shimal ta gefen dama da ta gefen hagu ƙa'id suna zaune ma'ana a halarce suke ƙa'ida ne ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid a irin wannan yanayi babu wani furuci da mutum zai furta ba zai furta wata magana ba illa ladaihi raqibun face akwai wanda yake mai tsaro a kansa hafizu yana kula da abin da yake aikatawa atid kuma wanda yake halarci a wajen hadirun kenan wa kullum minhuma bi ma'ana al-musanna kowannen su raqibun ne kuma atidun yana tsariye yana sanar da abin da bawa yake aikatawa kuma a halarce yake tare da shi ba sa rabuwa kowa yana da waɗannan mala'iku ɗaya yana zaune a gefen dama ɗaya yana zaune a gefen hagu wanda yake zaune a gefen dama shine yake shugabantan wanda yake gefen hagu shi wannan an wakkala masa rubuta abin da yake mai kyau wannan kuma an wakkala masa rubuta abin da mutum ya yi wanda shari'a ba ta so to don haka duk lafazi da mutum ya faɗa aka ce ma yalfizu min qawli mutum ba zai furta wata magana ba kowace iri ne in dai ka faɗa ba a zuciya ta tsaya ba ta fito baki ya faɗa to sai suna tare da kai kuma za su rubuta akwai wasu mala'ikun kuma guda biyu su ma wanda suke tare da bawa su kuma ɗaya a gabansa ɗaya a bayansa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi mewal to waɗannan su ko mala'ikun daban akwai wanda yake gabanka da bayanka su kuma waɗannan aikinsu su kare ka ne da ikon Allah musiba idan ta same ka sai kai addu'a ko kuma dama kana yin addu'a na neman tsari daga wasu musibu to idan musibar ta zo wannan mala'ikan da yake gaba da bayan su ne su kuma za su kare ka daga wannan su ma suna kare mutum ne da umarnin Allah don haka ita addu'a tana daga cikin sababi akwai abubuwan da suke asbab Allah ya riga ya kaddara abubuwa amma akwai waɗanda kuma ya ta'allaka su da sababi akwai qada'un mubram sannan kuma akwai qada'i wanda aka mu'allaq dama haka hukuncin ubangiji yake akwai qada'ul mubram akwai qada'ul mu'allaq hukunci wanda dama Allah ya riga ya yanke shi dole sai ya faru ba abin da yake hana faruwarsa akwai wanda yake kuma an hukunta hukunci ne mu'allaq an dan farashi kuma da wani abu yana faruwa a dalilin kaza ko kuma idan kaza ya faru to zai kauda wannan kaddara sai Allah ta'ala ya hukunta kuma hukuncinsa cewa bawa zai yi riko da sababin to addu'a tana daga cikin asbab da suke kawo mutum kariya wasu abubuwa da yawa su ma suna nan a cikin hadisai waɗanda aka ambace su a matsayin sababi ne na faruwan wani abu in Allah ya kaddara bawa zai aikata sababin to sai kazan ya faru ko kuma in Allah ya kaddara cewa zai aikata sababin da zai tunkuda wannan to sai tunkuda to shi ma idan qada'i ne mubram shi kuma wannan ba mu'allaq ba duk abin da bawa ya baya tunkude shi shi ya saka su kansu mala'iku masu tsaro din idan wannan qada'i mubram ne ya bujiro hadithin annabi annabi yace to sai su koma su barbawa tsakaninsa da hukuncin Allah shi yasa Allah yace wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu in yana nufin bayi da wani mummuna abu ba wanda ya sai tunkuɗe wannan qada'ul mufrad kenan to dan haka kowa yana tare da mala'iku guda hudu amma nan an mana magana akan guda biyun ne waɗanda suke zuwan ta gefen dama da ta gefen hagu so kuma suna rubuta maganganun da bayi suka yi ta gana an ce ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to aikin da kai fa ba sa rubutawa sai magana a maganar za su rubuta kuma aikin ma za su rubuta su ne wanda Allah ya ambata ya ce wa inna alaikum lahafizina kiramun katibina ya'lamuna ma taf'alun su din ne ne almutalaqiya ne anil yamin wa anil shimal za su rubuta abin da ka furta za su rubuta abin da ka aikata kuma masu karamci ne ba sa yin arin gizo ko masu amana ne ba sa kwange duk abin da mutum yi haka za su sa masa to Allah subhanahu wata'ala da ya ambaci cewa bawa fa duk abin da ya furta ai mun tuna hadithin Mu'az a Jabal da annabi ya masa kashedi game da harce harce yana yi wa mutane matsala ku duba wannan aya fa in muka tsaya muka lura da ita akwai abin tsoro ciki ma yalfidhu min qawlin kaga siga ce ta umumi kowane furuci ba zai furta shi ba sharaɗin shine ka furta ka faɗa to ba wani lafazi da mutum zai fada face suna tare da shi sun rubuta to ka tuna furuci nawa kake yi a rayuwarka dora su a ma'auni sun dace ko ba su dace ba shirgin da ka faɗa kala-kala da harcen bakinka a majalisinku na hira in aka tara maka su ko kai ne aka ɗauke su a waya aka ɗauki sautin sai aka sanya maka shi kaji irin surutun da kake da maganganun da kake faɗa wataƙila ka kukkutsa can ka kukkutsa can to mutum shi kansa in aka ce wa kansa hisabi sai ya razana to kaga cewa kullum fa sai mala'ikun nan su rubuta in su rubuta kuma yana nan a ajiye shi ne za a zo mutum da shi a ranar alkiyama da littafin kamar yadda za mu ci وجاءت سكرة الموت بالحق kuma magagin mutuwa shi ma sai ya zo tabbataccen abu ne abu ne wanda yake na gaskiya ba zai kauce ba tabbataccen abu ne ai ga maratuhu wa shiddatuhu magagi da tsanani na mutuwa tabbas ne zai zo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga da ya fi kowa gata a wajen Allah ya fi kowa daraja amma hadisi ya tabbata daga ummul mu'minin Aisha saboda ita ce ta jinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ba shi da lafiya ana ɗaukansa a ɗakunan matansa da shi kullum sai an canja matsaki ko ba ya iya tafiya sai aka tausaya masa matan suka ce ya manzon Allah ka zauna a gidan Aisha ita tafi mu ƙuruciya za ta fi iya ɗaukan nauyin lamarinka kuma shi ma dama annabin can yake so domin a haka in an yakan tambaye sai ce aina ana gadar gobe kuma ina nake tunda so sai rike lissafi in an kai shi wani ɗakin sai ce gobe kuma ina nake sai suka fahimci yana sha'awun ya zauna a can sai suka yi masa abin da yake so suka fahimta ba shi ya nema alfarmarsu ba don haka umar mu'minin aisha allah ya ba ta darajar ita ce ta yi jinyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wajen kwana tara yana ɗakinta kuma lokacin da annabi ya zo rasuwa awar da zai rasu usama ya zo zai wuce sai annabi ya hango shi ta kofar ɗakinta da ashuwaki yana rike da ashuwaki annabi na san ashuwaki sai irinsa yana bin ashuwakin da kallo sai ta fahimci yana san ashuwakin ne sai ta ce kana san ashuwakin ne bai iya yin magana ma sai ya ishara da kansa ta tattauna ta tattauna ta sa yawunta ta tattauna har sai da ya laushi sai ta sa a bakin manzon Allah tana masa ashuwaki a cikin wannan yanayi tana ta bayan ta masa ashwaki kuma tana rungume da shi a kirjinta Allah ya karbi rayuwarsa to don Allah mutumin da Allah zai aiko mala'ika Jibril ya zo wajensa a matsayin annabi irin darajar da yake nita a bashi zaɓi ka zauna a duniya ne ko ka tafi ya ce ina son tafiya wannan yanayin kuma Allah subhanahu wata'ala a ce ya tsara masa wadda ba ta kirki ce bace za ta rike da shi mutanen nan dai ba su da hankali ba ainihin Allah subhanahu ta'ala ya zaɓa masa abin da ya fi tsarki musamman dama tun asali ya ce a tsayibatu littayibi na wa tsayibu na littayibat annabi kuma sallallahu alaihi sun huwa a tsayabu tsayibi ba wanda ya fi tsarki kuma Allah ya ce mata masu tsarki an yi tanadinsu ga maza masu tsarki mata maza masu tsarki ma ga mata masu tsarki aka adana su to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa tsarki matan sa ashe su suka kowace mace tsarki to a wannan lokaci ummul mu'minin Aisha tarwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama zufa tana ta karewa masa zufa ta ajali domin cikin wani hadisi ya ce al-mu'minu yamutu bi arqil jabin mumini yakan mutu da zufar goshi da jibin goshi sai daga cikin fassarar da malamai suka yi sun fassara shi a zahirinsa cewa zufar goshi tana fitowa mumini lokacin mutuwa wasu malamai sun ba da wata fassara saɓanin wannan to annabi dai sallallahu alaihi salama zufa tana bujiro masa a goshi akwai wani ɗan kasko imma na yunku imma na fata a gefe an sa ruwa mai sanyi annabi sai rika sa hannunsa a cikin ruwa sai yana dago hannunsa sai shafa a fiskarsa sallallahu alaihi wasallama sai ce la ilaha illallah inna lil mauti sakarat sai faɗi kalmar shahada sai ce lalle mutuwa tana da magagi to annabi ya faɗi haka kai kuma ya wani shirin ga mata inna lil mauti sakarat amma abin da yake ɗauke wa mumini zafin mutuwa albishirin da mala'iku suke masa innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah kaga allah ya ambace wa waɗanda suke mu'minai da suka faɗi kalmar shahada kuma suka tsayu a rayuwarsu akan koyarwarta yayin mutuwa mala'iku na rahama za su zo gare su suna musu albushir kar ku ji tsoro ga abin da za ku fi samu bayan mutuwa kada kuma ku ji takaici dangane da abin da za ku bari a baya kuma albushirinku game da aljannan nan da aka muku wa'adinta mu ne majibintan al'amuranku nan duniya haka nan a lahira kuma za ku shiga cikin aljanna za ku samu abin da suna musu albushir to don haka wannan sai ɗebe musu kewa daga magagin mutuwa ubangiji Allah ka kawo mana da sauki to annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗin haka a ƙarshe sai suka ga ya ɗaga yatsarsa haka sai na cewa ilar rafiqil a'la wata ruwaya ma'ar rafiqil a'la sai suka fahimci cewa zaɓi aka bashi domin dama cikin hadithi da ya inganta ya ambata musu cewa babu wani annabi da zai zo rasuwa face sai an ba shi zaɓi a ƙara maka zango ko ko a amshe ka a yanzu kowane annabi sai an masa wannan zaɓi to da suka ga yayi haka ya ɗaga ya tsasa ce ma'ar rafiqil a'ala ko ila rafiqil a'ala zuwa ga abokan tarayya abokan zama mafiya daraja mafiya ɗaukaka haɗaka mafiya daraja tare da mafiya daraja to suka ji annabi ya faɗi haka sai aka fahimci cewa wannan zaɓin ne Allah ya masa kuma annan sai Allah ya amshi rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam Allah ka hada mana masauka a ranar alkiyama to nan Allah ta'ala ce waja'at sakratul maut bil haqqi magagin mutuwa ya zo shi da tabbaci min amru akhirati hatta yarahu al munkir laha ayanan gashi nan tabbatacce al'amarin lahira ya soma zuwa masa wanda yake inkarin tashin alkiyama sai ya ganta kurukuru wa huwa nafsu shiddati shine tsananin da zai samu a wannan lokaci ana buɗe masa babu wanda zai bin Allah face idan mutuwa ta zo masa sai ya yi dana sani sai ya yi dana sani rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin sai ya yi dana sani yace a dan jinkirta mun ko ƴan mintuna ne ko ƴan awoyi ne zan yi abin da zai kyautata wannan ƙur'ani ne ya faɗa abdullahi dan abbasin ya ce musamman wanda yake da wadata kuma yake fidda zakka musamman wanda yake da halin zuwa aikin hajji yake je aikin hajji ya ce to shine wanda zai wannan da na sanin a farko fa'asar daka na yi zakka kenan wa akun minas salihin na je ne aikin hajji haka abdullahi dan abbas ya fassara to mutuwa tana zuwa da magagi sai Allah ta'ala ya ce zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da ka kasance kana kakkauce masa ai taharudu wa tafza'u kake gujewa kake firgita in an yi maganar mutuwa cewa za a yi tashin alkiyama kuma a sake tada mutane mutum yana ki to shika-shikan tashin alkiyaman ya zo domin daga ka mutu ai kiyamar ka ta tashi ba a maka hisabi ba amma dai yanzu ba abin da kake jira sai kiyama to don haka mutuwar yanzu ga ta abin da ake kakkaucewan ta zo in ma a duniya mutum baya son mutuwa ne shi rayuwa yake so kawai ya zauna to mutuwa sai ta same shi qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqiku thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mutuwan nan dai da kuke gujewa ba kwa san batu a kanta ba kwa san yin tattali domin ta mutum zai ga cewa kamar bata lokaci ne in yana yawan mutuwa tattali tun yana ƙuruciya sai ga akwai sauran lokaci ai babansa ma sai da ya shekara tamanin yau shi ma zai da yanzu kuma shi yana ɗan shekara kaza to waye ce sai ka kai shekarun ubanka ai ba wanda ya baka wani alƙawarin gara ka shirya tun yanzu shiri ake yi don baka san lokacin tashi ba shata mai waka ma wakar dandan duna cewa ce ai jirgi ba ya jiran uban wani ko to mutuwa ma ba ta jiran kowa shirya ka shirya kafin lokaci kawai don yin lokacin ya zo babu jinkiri Allah ya mamu ikon yin shiri to don haka Allah ta'ala ya ce zalika ma kunta min mutahi wannan shine abin da kuka kasance kuna kakkauce masa wa nufikha fi sur kuma Allah ya ce za mu busa a cikin kaho ailil ba'ath domin tashin alkiyama Allah madaukaki zai sanya a busa kaho akwai mala'ikan da Allah ta'ala ya masa umarni shine wanda zai busa kaho kuma idan kiyama ta zo ne Allah zai masa umar sai ya daga kan shi yasa ka inganta cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaifa an umu wa sahibu hadha al-qarn kadilta kamal qarna wa hana jabhatahu wa intadhara an yu'dhana lahu annabi ne sahabbai suka ganshi baya cikin nishadi ba sa ganin shi da nishadi suka ce ya manzon Allah ya muke ganin ka a cikin wani abu na damun ka ne sai annabi ya musu wannan lafazi yace to wai kin ya za ku ganni kan cikin walwala ne wa sahibu hadal qarni qadilta kamal qarna wannan mala'ikan da aka bashi wannan kahon ya an masa umarni ma har ya daga kahon ya sa shi a bakin sa shine iltaqamahu ya hadiya kenan ma'ana ba hadiya ba ya kafa shi a bakin sa wa hanaja bahatahu ya kifa fuskar sa kasa wantazara an yu'zana lahu jira kawai yake a masa umarni ya busa annabi ne fa shekara dubu ɗaya da wajen ɗari biyar sahibul karni ya sa ƙahon a bakinsa yana jiran ya busa kuma yanzu kake ga akwai sauran lokaci gara ka kintsa ma in baka fara ba wani fi fi sur Allah ya ce kuma za mu yi busa cikin ƙaho za a umarci mala'ika ya busa Allah ya ce zalika ai wannan wani yawmun nafkh ran da za a busa kahon nan Allah ya ce yawmul wa'id shine ranan narko alwa'id narko abinda ba shi dadi na azaba kenan amma narko ne lil kuffar bil azab kafiran da suka karyata suka kibin Allah su ne za a musu azaba amma mu'mina insha Allah suna cikin rahmar ubangiji su wanda suka yi laifi ne ba su tuba ba kuma Allah bai ga damar ya yafe musu ba sai kama su da laifin amma kafirai su ne waɗanda azaba take dawwama kansu za a busa ƙaho kuma ranar juma'a ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon mutumin da zai fara jin busar kar ku tsammata kamar kashe wuta ne wai an kashe wuta shikenan kawai lokaci guda duk kowa ya mutu a hankali ne a rana ɗaya ne amma a hankali sautin zai dinga shiga kunnuwan mutane zai zo wajen wannan yana bin wajen waɗancan yana bin wajen waɗancan ana mutuwa ana mutuwa ana mutuwa ko ba a gujewa kana jin sautin shi kenan sai mutum ya sama mamage yi yi sai faɗi duk wanda ya ji sautin kawai automatic sai layi layi sai faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda zai fara jin sautin yace wani mutum ne yana da katil abinan ba katil ba kamar kamar ranch misali kamar gonarsa ce ta raƙuma yana kula da raƙumarsa akwai inda ya musu wajen ruwa to ya shiga wajen yana ɗan gyaggyara inda ruwan yake na inda suke shan ruwa annabi ya ce shi ne farkon wanda zai soma jin wannan sautin idan an busa daga nan kuma shi kenan a hankali a hankali kowa sai ya ƙare kowa ya mutu dole to don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan wani fa wani ne wanda yake na narko amma ga kafirai karka yadda mutuwa ta same ka kana cikin kafirci karka yadda mutuwa ta zo maka face kana kyautata zato ga ubangijinka kyautata zato ga ubangiji kuma yana samuwa ne a lokacin da bawa yake yin abin da Allah ke so Allah ya yi alkawarin cewa in bayina suka yi kaza zan musu sakamako kaza mai kyau to kaga sai ka kyautata ubangijin ka zato cewa kana aikata wannan abin saboda Allah kuma lalle ubangiji mai cika alƙawari ne ba zai saba ba to shine husnul zanni billahi amma akwai mutum Allah ya ce ga abin da nake so ayi zan bada sakamakon aljanna ga abin da bana so ayi in an aikata zan yi azaba kuma mutum ya ƙiyin wanda Allah ya ce na aljannan ne ya rika bibiyan wanda yake na azaba kuma yana tsammanin cewa Allah zai sashi aljannarsa to husnul zanni ibn al-qayyim al-jawziya yake ambatawa husnul zanni billah cikin addu'ar dawa shine mutum ya dinga bibiyan abinda Allah subhanahu wata'ala yake so ai misali kamar mutumin da zai ce cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman daga abubuwa guda hudu a ƙarshe na cewa wa shamatatil ada ya Allah ina neman tsari kada abokan gaba makiyana su mun dariya sai ce to kaga akwai wauta ga mutumin da yana sabon Allah yana sabon Allah yana sabon Allah kuma yana cewa Allah ka tsare ni daga dariyar abokan gaba yace in dai kana saba ma Allah ka je ma Allah da shi ai abokan gaba za su ma dariya domin a kiyama za su ganka a matsayin da ba haka kake so ba to don ka husnul zanni billah bi abin da Allah ta'ala ya ce kuma ka rika yi ma Allah zaton cewa lalle Allah zai sani a aljannan nan ya ce ayi kuma ka ci gaba da roƙo kana maraire cewa kana ta fadanci dan ubangiji yana so ka masa fadanci ka kambama shi ka jinjina masa mai da al'amari zuwa gare shi kaskantar da kanka dama kai kaskantaccen ne Allah ka sauƙaƙa mana Allah ya ce waja'a kullu nafsin kuma kowace rai za ta zo ta ilal mahshar inda za a tara mutane ma'aha sa'iqu tare da ita akwai wanda yake rakata malakun yasuquha ilayhi wanda yake korata kamar wanda yake korata ka san mutum yanzu a kai shi an ce za a kai shi abin nan wajen alkali ko yayi wani laifi ko kuma an zarge shi ma yanzu shi kasa kuma lambocin da suke hawa ne shi ce me ne ma suke cewa ya suspect ana suspect ana zargarsa ne to za a kai shi wajen alkali zai ga an sa shi a gaba haka ne ko kuma da wani dan fayil ana rike da shi to haka a kiyama ma mala'ika ne zai rako mutum kowa dama da mala'ikansa mala'ika zai rako ka kuma sannan wani mala'ika yana dauke da records ɗinka kome naka yana nan a rubuce in hoto ne masu ya nuna hoton bidiyonsa ga yadda yake kaza ga yadda yake kaza ba ke sa Allah ya kira ranar ce yau matubu da sara'ir ba ran da ake jaraba ake bankaɗa asirai ran da ake bankaɗa asirai abinda aka yi a koyi sai Allah ya bankaɗa shi a rana sai dai an nemi Allah ya yafe to sai goge wannan rekod Allah ka yafe mana to kowa zai zo yana tare da wanda yake raka shi wa shahid kuma ko wanda yake mai shaida wannan rakiyar fa ta hada kowa kowa sai an rako shi to amma kuma a wani waje Allah sai an bace rakiyar tana daukar kuma wani salo har ila wannan ilal mahashar ne zuwa ga hisabi matattara inda za a yi hisabi bayan an gama hisabi kuma wannan korawar tana kasancewa ɓangare guda biyu Allah ce wasiƙan ladina taqaw ilal jannati zumara su ma waɗancan aka si haka ka ambata wasiƙan ladina ila jahannama zumara wa shahid yashhadu alaiha bi amaliha wanda zai bada shaida wa huwa al-aidi wal arjuli wasu malamai suka ce mala'ika ne wasu malamai suka ce wato gabban mutum sune shahid din shuhada wasu malamai suka ce duka ne kuma wannan din shi da yafi zama daidai wallahu a'lam akwai mala'ika wanda zai zo ya shaida a kayan aikin da bawa yayi sannan gabansa ma za su yi shaida hannunka goshinka ƙafafunka wannan gaban gwargwadon abin da Allah ya nufi zai sanya domin bakin in ya saba ƙarya bakin kafiri baya faɗan gaskiya su ne suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi ubangiji mu ba mai shirka ba ka ji wai a ubangiji suke faɗa a kiyama da sai Allah ya rufe bakin mu tunda shi makareci ne ya saba karya a duniya to yau ba ranar karya ba ce wal yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai a buge bakin duk ba zai iya magana ba in an yi tambaya sai hannu ya bada ansa ya ce kayan mutanen nan ni ne je ɗauka eh ni ne na matsaita a waje kaza an shashafa ta hannun duk sai fada munafiki eh hannun sai fada to gara a tuba kafin fallasa ko wa arjuluhum kafa sai ta fada tace shi ne ya tattaka ya tabi waɗannan hotels din da suke ya hau mashin ko ya shiga mota ya je federal loko sai kama daki duk kafa sai ta fada wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai an babbaka su a wuta gaba ɗaya sai baki a bashi dama ya magana sai ya dinga tambayin su lima shahidtum alaina yanzu ku kafa da hannu kun san tare za ku shiga wuta me yasa kuka ba da shaida a kansu sai su ce an taƙa Allahu allazi an taƙa kulla shay'in ubangijin da ya sanya komai ya furuci shine ya sanya waɗannan gaban su ma suka furuci Allah shine mai iko baki nawa ne baya iya magana haka ne ko? da baki mai kyau da labba masu kyau haƙwa ne fara ne tas a jere amma ba ya iya magana Allah bai nufa yi ba to don haka waɗannan duka guda biyun su ne masu shaida wa shahid da aka faɗa a nan mala'ikun za su yi shaida dangane da rekod ɗin da suka zo da shi na littafi sannan abin nan gabbai su ma za su ba da shaida game da abin da aka yi وهو الأيد والأرجل وغيرها ويقال للكافر كما سيأتي وكافر لقد كنت في غفلة من هذا دا ka kasance a rafkane game da wannan a duniya kenan ai an nazil bikal yau wannan musibar da ta afka maka na azaba da ka gafala daga gare ta kana ga tatsuniya ne abu ne wanda bai zai tabbata ba Allah ce fakashafna anka ghita'aka amma yau mun kwaranye maka yanarka yanar da take idan naka an kwaranye maka ma'ana azalna ghaflataka ghaflataka yau an kaudata kaga abin gashi mu'ayanatan ido da ido bima tushahidu al-yawma game da abin da kake shaidawa a yau fa basaruka al-yawma hadid ganinka a yau ya zamanto wato wartan tabbataccen gani tas babu wani sofa ne tangaran idanun yake duk mutum yanzu ya gani to anan ne ko mutum zai dinga cewa rabbana farji'na na'mal salihan inna mu'minun ya Allah ka maida mu zani aiki mai kyau zani imani to alhali kuma abun ba zai yi ba chance ɗin a yanzu ne mutum ya amfani da damarsa imamu shafi'i rahimahullahu ya yi wasu abiyat masu fa'ida wanda imamun nauyi ya kawo sa farkon littafarsa shafi'i yake cewa inna lillahi ibadan futana allaku duniya wa kafin fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا bayan Allah masu nagarta kenan akwai wasu bayan Allah da suke da basira an je Imam Shafi suna da nutsuwa da hankali duniyar nan da suke ciki ba su yadda sun aure ta ba in ma ta aure su sai suka sake ta saki kuma albatta wanda ba kone saki uku sun sake ta kawai ba ruwansu da ita me yasa suka sake ta nazaru fiha lura suka yi da ita falamma alimu da suka gane annaha ita ba wannan ne karairaya da rangwadar laysa li hayyin wadana ba wajen zama ne da duk wani mai rai ba duk wani mai rai sai ta yi watsi da shi don sai ya batta to sai gane ashe ba gidan da goma bane kuma gashi suna cikinta sai suka sake ta sai suka ɗauki rayuwarsu ja'alu halu jatan tamkar wani gulbi ne da ya bujiro kana tafiya akan hanya sai ka ga wani ɗan ƙaramin korama wata ‘yar ƙaramin kogi ya fito wanda sai ka tsallaka kuma babu kwale-kwale kuma kana buƙatan kwale-kwale sai suka mai da duniyar kamar wannan gulbin ne da za ka ƙetara kuma hakan ne daga aihuwarka zuwa mutuwarka ai shi ne ƙetarawa wane ya kwale-kwalen da zai ƙetarar da su cikin duniya wata kazo salihal amal kyawawan ayyuka da za su dinga yi wanda Allah da manzansa yake so sai suka riƙe ta sufunan shi ne kwale-kwalen da za su ƙetara ma'ana daga bagalagarsu har zuwa mutuwarsu kyawawan ayyuka za su yi ta yi cikin wannan duniyar da suka saka sun maida ta kaman gulbin da sai an nemi kwale-kwalen ƙetarawa wannan aikin shi ne kwale-kwalen da zai tserar da su su tsallaka har su kai zuwa rikabararsu to kaga yamma ta yi ɗauki wannan usulubin da imamu shafi ya tallata amma fi sai mai hankali ne yake yadda da haka wanda ba mai hankali ba yadda yake ta ruɗe shi sai ta ruɗe shi Allah ka tsere mu daga ruɗin duniya laƙar kunta fi gaflatin min haza sai Allah ya goranta wa shi kafirin da ya yin imani yanzu kuma azaba ta same shi mutuwa ta zo an so ma masa maraba da azaba sai a ce ai ka kasance da ka yi rafkana ka rafkana cikin duniya baka yadda ma za a yi kiyama ba min haza daga wannan lamarin fa kashafna an ka gida ka to yanzu mun yayi maka yanar taka fa basarukal yawma hadid ganin ka yanzu tas yake tangaran wartar gardawa suka ce fa kashafna anka gida aka fa basaruka yawma hadi za a iya rubuta maka shi a allo kafa kaza sai a wanke sai ka rika sha kana wanke idanunka to zai yana maganin yana ba fatawa na bayar ba ba bara na bayar ba ci an ce gardawa ne suke faɗa ka san suka ɗauki aya sai su duba me wata ma'ana wanda ta dace da wani abu da suke so suka ce lalabisa fi baɗanihi ila yau mai bu'athun baɗanihin nan da aka mata su magan ciwon ciki wa jama'anahum jama'a maganin kasuwa ne sai a kulla sai a saka laya a kofar shago duk wannan shirgi ne wanda aka yi ta yi da Allah ya je mana fa basaruka yawma hadid ai haddun tudriku bihi ma ankartahu fi dunya yanzu zaka ga abin da kai musa a nan duniya Allah ta'ala ya ce, وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
الله تعالى وقال قرينه سيكما mala'ikan da ke tare da shi ƙarinu na nan ana nufin mala'ika ne shi ne mala'ici almalakul muwakkal bihi mala'ikan da aka wakkala masa nan sai ya faɗa masa haza ma ladayya atid ga abin da ke wajena a halarce duk abin da ka aikata ni kan na riga na na rubuce shi ga shi nan sai mala'ika faɗa masa haka hadirun fayuƙalu lil malaki sai a faɗa wa mala'ika wani mala'ikan da ba wannan mai tsaron nasa ba ai khazinun nar wanda yake tsaron wuta mala'ikan da ke tsaron wuta wa sunansa sunansa maliku eh ya maliku da ya qadi alaina rabbuk qala innakum makithun wani mala'ika ne wanda shi bai taba sanin tausayi ba bai taba sanin farin ciki ko murmushi ko dariya ko nishadi ba haka Allah ya ga dama ya halicce shi saboda kawai shi babu tausayi tare da shi in yana azaba dama ba sanya masa shi ba shi ne wanda idan ‘yan wuta sun shiga cikin wuta suna shan azaba lokacin da Allah ya gama ɗebewa ‘yan aljanna ma'ana duk waɗanda suke masu imani Allah ya sa an yi cetonsu a ƙarshe Ubangijin da yake ceton sauran idan aka sanya su a cikin ma'ul haya ko naharul haya aka wanke su aka sa su a aljanna to ‘yan wuta idan azaba ta musu azaba sai su ce ya maliku ka kira mana ubangijin kamana ya kashe mu mu huta kawai da wannan bala'i maliku suna kuwa suna kururuwa ba zai kula su ba sai an yi shekara dubu shekara dubu ba tukunai ba su ansa kun san an da ansar da zai ba su in ya waiwaya wajen sai ce inna kun makithun ku masu dawama ne a cikin wuta sai ci gaba da aikinsa da shi da waɗanda suke taimaka masa mala'iku wanda Allah ya sanya su ne masu azaba a bayansa da suka mutu cikin kafirci Allah ka mana tsariya Allah to bayan da mala'ikan da yake tare da shi wannan bawa wanda ya karyata kiyama kuma aka goranta masa cewa yanzu gashi idanunka ya bude kaga abin yanzu kuru-kuru ko to sai mala'ikan sai ce masa to ni dai ga abin da yake tare da ni a fayyace a halarce abin da na rubuta game da kai sai a faɗawa mala'ika kuma wanda yake tsaron wuta sai a ce musu alƙiya fi jahannama watsa a cikin jahannama ai alƙi ma'ana in guda ɗaya ne jefa a cikin jahama an ko kuma alƙaina ku jefa a cikin jahannama kulla kaffarin anid duk wani kafirin mai taurin kai shine anid an faɗa masa gaskiya an faɗa masa gaskiya an nuna masa amma yayi taurin kai ya bi to sai a ce a jefa shi a ciki ai anidin lil haqqi mu'anid wanda yake taurin kai ga gaskiya mai kangarewa manna'in lil khair kuma mai hana alheri kaz zakati misali baya yin zakka abin da fil islam ko kuma idan za a shiga musulunci yana hana mutane ko kuma in za a yi bi Allah subhanahu ta'ala shi shaidani ne da yake talalaban mutane hana su bin abin da Allah da manzansa yake so ya kai su hanyar banza mu'tadin kuma dan ta'adda zalimin wanda ya zalunci kayansa muribin wanda yake kokonto ai shakkin fi dinihi addinin nasa ba bai tabbata a zuciyarsa bai na kokonto kuma yana kokonto game da tashin alkiyama to sai a ce ku jefa shi ya tara munanan siffofi ga kokonto ga kindin Allah ga hanayin alheri kada mutum ya zamanto maliman da khair kada mutum ya zamanto mai hanayin alheri abinda Allah yake so yi umarni a yi wani zai bi Allah taimake shi ya bi Allah wani zai abin da Allah ke so taimake shi abin da Allah ke so karka hana domin kaga ga irin sakamako da yake riskan mai irin wani sifa Allah ya tattara su ga mutumin da za a jefa a wuta manna'in lil khair mu'tadin dan ta'adda dan ke ƙetare iyaka da iyakar Allah shi kuma sai ya tsallaka baya tsayawa inda aka masa umarni murid me yasa yake haka saboda yana da kokonto yana shakka gani yake al'amarin kaman zance ne ai an saba faɗa tun iyaye da kakanni mu ne tunda dai gashi muna dan kawai zamu yi sallar in ta yi ruwa rijiya in bata yi ba shadda kuma ana yi ana gaurawa yawa da abin da ake tallata masa a social media facebook instagram wane ne wani sabon iya shege an kawo to za a dan hada da wannan ai daga duniya sai kaduna ya dan gode a duniyar kuma dai aljanna ta mai rabo ne kuma ai tunda muna sallah musulmi ba zai dawoma ba kaga sai ai haka ana garwayawa saboda babu yaqini a zuciya cewa tabbas yana ga cewa kiyamar za ta tashi gani yake kamar dai akwai wani abu ne daban muribin ke ne ko kwanto wallahi magabata da yake sun fi mu ƙarfin yaƙi ne so idan suna yin abu gani suke gashi kamar ƙwarar ƙwatan wani wake a gabansu daga cikin magabata akwai wani jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami daga cikin fuqaha'us sab'a cikin fuqaha'ul madina da aka yi wasu manyan malama guda bakwai ala ra'sihim ibn al-musayyib to akwai ɗaya daga cikin su ana ce shi ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib ali dan gidan husayn ne husayn shahidi dan gidan ali ibn abi talib ne jikan manzon Allah sallallahu alaihi masa inkiya Zainul Abidin babban malami ne cikin malaman ahlus sunna wal jamaa ko min fuqaha us-sab'a fuqaha al-Madina da ake ji da su to wallahi an hakaito daga gare shi da ire-irensa idan yazo shi zai sallah duk lokacin da ana zaune ko ana darasi za a gani cikin annashuwa amma daga lokacin sallah yayi za a tashi ayi sallah sai su ga hankalinsa ya tashi sai su ga shi a farkice hankalinsa ya tashi sosai har sai su ga jikinsa yana ta karkarwa jikinsa yana rawa in an tashi haka har a idar da sallah su ganshi a cikin wannan yanayi wasu almajiran sai suka tambaye shi suka ce me yasa kake haka ana zaune ana darasi kana cikin walwala da sauransu kuma sai an tashi za a yi sallah duk sai ka rikice jikinka ya dinga rawa shi tambayar ma sai ta bashi mamaki ya ce ba ku san wanda zan gana da shi ba ne tambayar da musu ke alatadar man najaitu ko man unaji shin ba kusan wanda zan gana da shi ba ne ba kusan wanda wa ake ganawa da shi a sallah to halartowa girman Allah din yake a zuciyarsa saboda haiba da kwarjinin ubangijinsa sai ya sashi ya dinga karkarwa wannan fa shine abin da aka ce haddul ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ba kai da za ka shiga sallah wayar kama tana an kana dandannawa daga yana ya yi kafara kai kana ta dan dandannawa wadda za mu yi magana za mu yi magana an fara sallah wadda mage zai gaba wai na tsaya gaban ubangiji ba zai gana da ubangiji yana wannan iya shaida sallar za a haɗa ta da wancan ba za a haɗa ba kuma aljannar fa guda ɗaya ce da kace ta mai rabon ne wancan din ita ma itan yake nema irin wanda kai ma kake cewa amin in an ce Allah samu aljanna to ya neman bu'udin tsakanin neman yayi zai fadi da yawa fatashabbahu in lam takunu mithlahu fa inna tashabbuha bil kiram fala masu iya zance haka suka fada ku kwatanta ku kokarin kamanceceniya da su in har ba za ku iya yin yadda suka yi ba domin ƙoƙarin kamanceceniya da masu daraja samun tsira ne to Allah ta'ala ya ce manna'in lil khair mu'tadin athim allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar kaga uwa uba shirka yayi shi yasa ta dawamar da shi a wuta wanda ya sanya wani abun bauta daban tare da Allah wannan mubtada ne khabarin nasa shi ne fa'alƙiyahu fil azabi shadid watsa shi a cikin azaba mai tsanani ƙala ƙarinu nan ƙarin ba wancan na farkon ba ne wancan na farko wane ne muka ce mala'ika ko mala'ikan da ke tare da shi shine zai ce ƙala ƙarinu haza ma ladayya ati zai nuna masa abin da ya rakodin game da aikinsa nan kuma ƙala ƙarinuhu shaidanansa ka ubangiji ya iya hikima wallahi kai da aka aje kan sai aka ba su abubuwan da baka gani mala'iku sai aka baka guda biyu masu rubutu aikin su rubutu ne ba ruwansu da kasafinka sai aka ƙara maka wasu guda biyu ɗaya ta gaba ɗaya ta baya masu tsaro in ka roƙi ubangijinka sai Allah ya sa su tsare ka da abin da zai iya tsaruwa ya mai bayani a bayan ko? ta gama laiko aka ya tacin da kai ba ruwansu da kasarinka allahumma illa waɗannan guda biyun za su yi aiki na bi amurin lahi su da umarnin allah ba naka ba baka ma san suna tare da kai ba to a hakan sai aka ƙara maka wani mala'ika shine karininka cikin mala'iku wanda zai dinga maka umarni da kyakkyawa ta cikin zuciyarka hadithin annabi yace inna lil malaki lammatun wa lishaytani lamma mala'ika yakan ɗarsa tunani a cikin zuciyar mutum haka nan shaidani ma yana ɗarsa tunani a cikin zuciyar mutum shi ne abinda za ka ji kace zuciya biyu ko zuciyarka ɗaya ne tunanin ne take zuwa kan ta ɓangare da ɓangare to don haka mutum yana da ƙarini kuma har ilau na shaidani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani face sai Allah ya haɗa shi da wani shaidani a matsayin ƙarininsa kowa da kowa ganshi a na waje yana tare da shaidani wani aljani daga cikin zuriyar iblis kuma wanda ba Allah yake bi ba yana yana nan attachment na ansa hada shi da kai attachi din kai daga cikin shaytanu sahabbai da suka ji haka suka ce har kai manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hanni sai dai ni Allah ta'ala ya kubutar da ni nawa ya musulunta baya umarta ta sai da alheri to don haka akwai shaytani tare da mutum karka yadda shaidanin ka ya galaba a kanka ka san yadda za ku kori shaidan yin abin da Allah ya ce yawan yin azkar yawan yin sallah yawan karatun alqur'ani zuwa majalisul ilmi to sai Allah ya taimake ka kan shaidanin ka to anan qala qarinuhu sai wannan shaidanin nasa ya ce masa ai allazi quyida lahu wanda aka sanya shi zama kaman qayyib kun san kai ai Allah ya ce wa man ya'shu an dhikra rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin menene alqaybu in ka dau dafa kwai in ka dafa kwai kwai bawo nawa yake da shi da akwai guda biyu ne ko akwai bawo a baya mai ƙarfi wanda za ka bubbuga ka ciccire shi wannan baka bukatarsa to a kona abu ko mai kamar leda ko kaga wancan na bayan cikin sauki kake ci da shi wanda ka dan buge shi kamar irin kwan gangan nan nan ma shi kan daga ka dan bugi gefe ɗaya ko sai ga ya bandar dama abin nan garin na zabuwa ya bugar dama to amma dai ya fi sauki to a jiki kuma wannan ledar in ka ce za ka cire ta ba sai ka taɓanci ne wa kwan ba wani ma baya damuwa da cire wannan kawai da wadda zai hada da shi ya ciyi to wannan da yake jiki shine ƙaibu ana rabuwa? takalmin kaza ke mutu karawa to shaidani haka duk wanda ya bijire ma abin da Allah yake so Allah ya hana kaza shi kuma nan yake zuwa sabon Allah shi yake ba shi sha'awa ayyukan alheri yana baya-baya da su ya ƙi ambaton Allah ya ƙi shiryar Allah ya juya wa dokar Allah da ta manzansa baya to sai a sanya shaidani sai masa irin wannan mannuwar da wannan leda take madafafan kwan sun zama tare ke shi saka duk abin da zai yi to wannan shaidanin shine wanda a ranar alkiyama zai gaya masa wannan maganar in Allah ya mu gobe ma ji me ya faɗa Ubangiji Allah ya mana tsari da shaitan. Allah ka gafarta mana kurakuranmu. Ubangiji Allah ka samu na ciki wanda aka yantar a wannan wata mai albarka. Allah kada ka duba abin da muka aikata ya Allah ka yafe mana. Allah ka tabbatar da doganu da mu akan addini Allah ka saka kalmar mu ta karshe ta zama la ilaha illallah. Muna masu yaqini da ita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Tuna mun in kafin a yi addu'a zan yi maganan lancin da za a yi gobe. Aswad ya kira ni.
Yanzu ne? To, a da farko saboda kusan ma an cinye lokaci, wannan tallafi da ake kawowa yau an kawo tallafi wajen mutum talatin su ma sun ba da tallafi na kudi dai an samu naira dubu tara da dari ɗaya da hamsin sai kuma kayayyaki daga masu ba da tufafi turmin atamfa da su kayan yara da su hijabai da su takalma da yawa da yawa da bayan Allah sun taimaka Allah saka kowa da alkai sai kuma wani bawan Allah da ya sa naira dubu biyar ta banki mai suna alhaji dahiru sannan ga wata wani sakon ma naira dubu goma akwai honorable shamsa hadi aliyu shine ya aiko ya ce a baiwa kwamitin marayu sai kuma wani ya ce a sake maimaita akawun lamba to kullum ana faɗa dai biyu sibili uku ɗaya shida uku biyu biyar fudu takwas katagun orphanet welfare center sunan bankin kuma shine first bank na ga an shi ne ko? gashi ta a karamakan lawo sai masu neman addu'a kafin nan kuma akwai wani bawan allah ya manta carbinsa a tarbin akwai keyholder na wata murnar kammala JSE na wata ɗaliba to akwai makullin ɗaki a ciki idan shi mai wannan carbi ya ji sai ya zo sami yan agaji ya karba sannan eh shugaban yan agaji ba sannan sai masu neman addu'a Allah shi gafarta malam da marasa lafiya da masu neman aure ciki har da wani yace yana neman barar addu'a bisa aure da zai yi Allah tabbatar da alkhairi yau ga wani sako an kawo ta gidana na kawo sako ne a ba wa marayu kala uku daga wata baiwar Allah kuma tana da juna biyu take so a sanya ta a cikin addu'a Allah sauke ta lafiya to sai dai masu jama'a sai su haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya san damuwar kowa ya san kuma masu neman biyan bukatu malam sai ayi addu'a
na'am shugaban kwamitin marayu malam awal magaji ya ce a tunatas da jama'a wannan lancin da aka yi niyya za a yi insha Allah gobe ne Eh bayan mun gama karatu za a ɗanɓar wasu 'yan lokata kamar minti sha biyar ɗan ƙoƙarin ba da rahotonsu da kuma an tattara abin da mutane za su zo da shi fatan da muke yi da Allah gobe kada kowa ya rasa abin da zai so da shi na gudunmawa imma na kuɗi imma na wani tufafi ku tuna marayun nan dai in Allah ta'ala ya sa rayuwar ta ci gaba waɗanda ba su haihu ba ma za su haihu waɗanda yanzu kuma suke da 'ya'yan to za su tafi su bar su in ka tafi ka bar su kai ma za ka ji daɗi ko da aka bar ne a baka labari cewa ɗan uwanka musulmi sun kula da bayan ka to ai kokari da Allah a kula da bayan wasu wanda ya ma wani to shi ma Allah zai kawo wanda zai masa Allah ya ba mu ikon yi kowa ya gwargwadon abin da Allah ya gode masa kowa dai da Allah gobe kada ya zo ƴan uwa mata kada ku zo gobe ko da a ce kun bayar a baya ku yi kokari ku dan samu dan wani abu wanda za a zo da shi Allah ubangiji ya ba mu ikon amin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين